أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abinda za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abinda za mu saurara Allah sa abinda za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira. Alfarma sidina wa maulana Rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Yau muna ashirin da bakwai ga watan Juma'a da la'ula, hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya, wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan ɗaya miladiyar annabi isa alaihi salamu dubu biyu da ashirin muna cikin kitabul buyu'i saboda haka za mu tashi inda aka kwana mun kwana a babin babu shira'il mamluki min alharbi wa hibatihi wa itqihi babin da ke magana akan shira'ul harbi ma'ana siyan nan na harbi binda ke cewa harbi waton kafirin da aka yaƙi da shi ma'ana a saya daga gare shi ko kuma a'a shi yana da ikon ya mallaki abin shi har ya sayar wa itkihi da kuma ɗanta abin da ya mallaka na bawa wahibatihi da mayin kyauta in ya tashi to duka wannan cikin babin muke na'am cikin babin muke har aka kawo hadisin nan na mukhasama tsakanin iyalan zama'a da kuma ɗan uwan watan utba shi ne sa'adun abi waqas ɗan watan ɗan uwan utbatun abi waqas akan watan wani ɗa da ya faru a jahiliya in an tuna to wannan dai abin da yake nufi dai watan harbiyai da kafirai na da ikon su yi mallaka da haka in sun mallaki abin su sa iya sayarwa sa iya bayarwa kyauta kuma sa iya yanta to a cikin wannan babu muke da haka sai lokaci yayi ba ƙare ba da haka za mu ci gaba
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك فقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني سرجت وأنا صبي
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال عبد الرحمن عن أبيه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لسهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك فقال سهيب ما سرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار يا ذن تدم قال حدثنا غندر يجي غندر يا ذن تدم قال حدثنا شوبة يجي شوبة يا ذن تدم عن سعد شيكما ياجي دق سعد سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف an abihi ya karko daga baban shi wane ne baban shi shine Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf ne kaga shi Sa'ad jikan Abdurrahman ibn Auf ne sa'ad ɗan Ibrahim, Ibrahim da Abdurrahman na Aufin. To, kaga kenan shi sa'ad jika Abdurrahman na Aufin ne ya ji daga baban shi shine Ibrahim no عبد الرحمن بن عوف قال عبد الرحمن بن عوف shi kuma yace baban shi ya ce kaga daga jika zuwa da daga jika zuwa uba zuwa kaka shine ce qala عبد الرحمن بن عوف yace عبد الرحمن بن عوف ya ce radiyallahu ta'ala anhu li suhaib ga suhaib ar-rumi suhaib din nan ar-rumi ittaqi Allah wa la tad'i ila ghairi abika ka ji tsoron Allah abin da yace musu haibu kenan shi Abdurrahman al-Awf wa la tad'i kar ka dangana kanka ila ghairi abika zuwa ga wani ba babanka ba zuwa ga wani ba babanka ba fa qala suhaib sai suhaib yace ma yasurruni anna li kaza wa kaza wa anni qultu zalika wallahi cewa ina da kaza na mallaki kaza ko ina kan matsayi kaza ma surni ba shi ke burge ni ba balle in danganta kaina ga wani wanda ba babana ba ko in danganta kaina ga wata kabilar da ba tawa ba ko in danganta kaina zuwa ga waɗanda ban da zumunci da su ma surni annali kaza wa kaza ni ba wannan ke burge ni ba a ce ni watan ina da matsayi kaza ko ina da matsayi kaza ma ya tsurruni ni ba shi ke burge ni ba kaji abinda suhaib rumi ya ce walakin ni suriqtu wa ana sabiyyun yadda matsalar take an sace ni ina karamin yaro kaji an sace ni ina karamin yaro wannan dalilin haka shi suhaib rumi kamar yadda malamai suke bayani watan yana cewa shi dan ibnu sinan ibn malik ibnu sinan ibn malik ibn abd don haka kuma danganin sai na tukewa zuwa ga namir ibn qasim namir ibn qasim kuma mahaifiyarsa tamimiya ce kuma ga yaren shi yaren mutanen rum ne za a ji ba larabci yake ba yaren mutanen rum ne to don haka in ya ce shi ɗan dangi kaza ne kuma aka diba dangin laraba ne shi kuma yanzu ga shi yaren shi ba larabci ba ne to da haka wannan sai ya sa tuhuma to me ya dalilin da yake danganta kan shi ga larabawa kuma shi ba larabi ba ne to tashin da ya a cikin rumawan sai zan yaren shi harshen shi ya kuma nasu harshen shi ya koma nasu saboda haka sai abdurrahman bin aufin yake nabbahar da shi da kuma saita shi akan kai ya danganta kan shi zuwa ga waɗanda ba su ne dangin shi ba ko kuma iyayen da ba su ne iyayen shi ba wannan an ruwaici irin wannan ma'ana wannan kissa qadiyya ta suhaibur rumi da abdurrahman bin aufin irin ta ma ta faru ga tsakanin shi suhaibul rumi din da sayyidina umar bin khattab wanda al-imam al-hakim ya rawaice ta wanda in in aka dauko waccan kissa wannan qadiya sai ta ƙara warware wannan qadiya ta tsakanin suhaibul rumi da shi abdurrahman bin auf abinda sayyidina umar ya ce mashi yace ni dai ba mu da wani kaikai da kai tun da ka shigo musulunci in ba abu uku ba ya ce na farko dai kana alkunya da aba abu yahya abu yahya wanda alkunya da abu yahya sannan na biyu gashi kai baka aje komi don abin da ka samu baka tara baka aje komi haka aka ce to sannan kana danganta kanka zuwa ga namir ibn qasim wanda abubuwa guda uku kaji su ne to shine sai ba shi amsa sai ce to ita dai alkunya abu yahya da ake ce mani ba ni zaba kai na ba manzo Allah ya samu wannan alkunya yace kannani biha rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah ya mun wannan alkunya kaga ya bada amsa sannan maganar kuma banda komai yace to Allah tabaraka wa ta'ala na cewa ma anfaqtun min shay'in wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu duk abin da kuka ciyar na abu komi yake fahuwa yukhlifuhu Allah tabaraka wata'ala zai mai muku da mai kaji abinda ya ba da amsa kenan sannan kuma magana dangane da ina dangana kaina ga namir ibn qasim yace wallahi da zai zama asali na daga kashin dabba ne yace law kana law kuntu min rawsin min rawsatin ko min rawsin yace lan tasabtu ilayha lan tasabtu law kuntu min rawsatin yace lan tasabtu ilayha idan ba a kaddara ni daga kashin dabba na ne can ne asali na to ba zan ji nauyin dangar kaina da wannan ba don haka ba ina kyamar asali na bane bari ku ji yadda abin yake yadda abin yake watan kun san larabawa a da suna kai ma wata kabila ta kai ma wata hari har a yi wace wasu sai su zama bayi ya ce to wata kabila ta kawo ma kabilan mu hari da wayona na san iyayena na san dangina na san inda muke a wannan lokaci aka kawo mana hari aka ribace ni daga nan kabilar ta ribace mu daga laraba sai da ni ga wasu mutane a rum to wannan sai da ni ga wasu mutane a rum na tashi can sai zan na koma yare na yaren su kawai shi ta kunji da ni amma danganta kaina da na mai rubnu qasidin wani balarabe ko ta kabila ko wani dangi daga laraba ba wai kutse ba ne ko hari magana haka ce to kaji dalilin wannan kissa kaji irin haka kenan ta faru ta faru da sidna umar da shi da suhaibin rumi kuma ta faru da shi da suhaibin rumi din da abdurrahman al-awfin wanda shi ne imam bukhari ya kawo wannan qadiyar watan abdurrahman al-awfin da suhaibin rumi in ce la taddi kar ka dangata kanka ila gairi abika zuwa ga wani babanka qala suhaibin sai suhaibin ya ce ma sururi annabi kaza wa kaza ni ba kalo na makami nake ba ko matsayi a ce ni adda kaza ko ni adda kaza ko ko ba ni ba na wannan kwata kwata ba na wannan balle in rika faɗa haka a'a walakin ni suriqtu wa ana sabiyyun an sace ina karamin yaro ka ji dalilin tashi na cikin ruh kuma ka ji dalilin yare na kuma yaro mutanen ruh to
حدثنا ابن بشار حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني قوه بن الزبير ان حكيم بن هلال اخبره انه قال يا رسول الله ارايتكم امورا كنت اتحدث او اتحدث بها في الجاهليه من صله وعتاقه وصدقه هل لي فيها عشر قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير
kafin mu shiga wannan hadisin yana da kyau mu ji to menene alaƙa wannan hadisi an magana akan watan babu shira'il mamluki min al-harbi to shira'il mamluki min al-harbi wato shine ake magana domin ai kaga shi suhaibu ɗan ba ba ba ne amma sace shi sai ya sa wata ƙabila ta sai da shi da ta sai da shi sai ta ci can cikin roma kaji sai da shi da wata ƙabila sai bancin sun riba da kuma sai suka sai da shi to kan wannan ne kawai al-imam bukhari ya kawo wannan حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عروة بن الزبير أن حكيم بن حضام أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنث بها بالجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها أجر قال حكيم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا أبو اليمان أبو اليمان يا ذن تدموانين أبو اليمان شيء الحكم بن نافع الحمصي الحكم بن نافع الحمصي شيكم يجي قال أخبرنا شعيب يجي شعيب بن أبي حمزة شما الحمصي الحمصي دمت أنا الحمصي متانا سيريا قال أخبرني عروة قال عن الزهري shi kuma shu'aib ibn abi hamza ya ji daga muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri shi kuma qala akhbarani urwa ibn zubair yace urwa ibn zubair ya bani labari anna hakim ibn hidan sani dai hakim ibn hidan akhbarahu ya bashi labari annahu qala haqiqa yace ya rasulullah ya manzo allah sallallahu alaihi wasallam araita umuran ya rasulullah abani labari ya kake gani duk an fassara shi ya kake gani menene abin cewa ko ko ba ni labari shine arayta akhbirni umuran atahannasu biha kuntu atahannasu au atahannatu yace wasu al'amura ne a jahiliya ni ina ganin suna da kyau ina ganin suna da kyau don ko da muka shigo musulunci na ga musulunci da yadda su amma atahannasu na zamo ina ibada da waɗannan abubuwan atahannasu bi ma'ana ata'abbad ina ibada da su au atahannatu rawi na shakka shin atahannasu yace ko atahannatu za ka sai kawo su guda biyu da kusan guda biyu saboda adalci adalci yace atahannatu au atahannatu atahannatu biha fil jahiliya wanda nake yin ibada da su a jahiliya min silatin wa ataqatin wa sadaqa wa in al'amura ne waɗannan yace sadar da zumunta ina sadar da zumunta a jahiliya kuma na sadar da zumunta ibada ce wa ataqatin da kuma yanta wuyayen bauta a jahiliya ne kan yanta bawa wa sadaka da kuma sadaka shin waɗannan abubuwan hali fiha ajrun shin ina da lada a ciki duk da lokacin a jahiliya na yi su ban shigo musulunci ba kaji qala hakim hakim ibn hizam radiyallahu ta'ala anhu yace qala rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yace aslamta ala ma salafa laka min khairin ai ko da ka musulunto ka musulunto tare da alama tare da duk abin da kake da shi na alkhairi to duk ya biyo ka dama can shi alkhairin abu ne mai kyau amma don wanda ya sadar zumunta a jahiliya ya yi abu mai kyau wanda ya sadaka a jahiliya ya yi abu mai kyau wanda ya yi yanci a jahiliya ya yi abu mai kyau to amma sharɗin Allah ya karɓa babu sharɗi saboda Allah na karɓa ne da imani amanu wa amilu salihat amanu wa amilu salihat aka ce ko bi kan aikin in babu imani Allah zai karɓa Allah zai karɓa to kenan ana na ana ta mai tariya ana mai tariya in Allah ya mai gamdakatar ya musulunta tariyan nan duk sai a shigo mai da ita cikin musulunci na kyawawan ayyuka ka ji karbicin Allah to ai sai a yi tunani tunanin ka sai ya kama ma to in an tara mai kyawawan ayyuka sun biyo shi cikin musulunci to miyagun ayyuka ba amma karimci na Allah shi zai biyo shi da miyagun ayyuka saboda al-islamu ya ji ma qabla musulunci ya share duk abin da yake gabane ka karimci na Allah alkhairi ya biyo ka da shi ka shigo musulunci amma sharri duk an shafe shi babu shi ma kwata-kwata to shine annabi sallallahu ta'ala sun ce aslamta ala ma salafa laka min khairin to nan sai a ce to muna nan dai muna sauraron menene alakar wannan hadisi da tarjamar da muke ciki tarjamar da muke ciki dai babu shira'il mamluki min al-harbi wa hibatihi wa ifkihi to kaji ashe watan mushriki na iya mallaka abu kuma ya tasarrufi cikin shi domin ga wannan bawan Allah ya mallaki abu a jahiliya kuma ya yi tasarrufi cikin abun nashi kuma har ma tasarrufin ya amfani shi kaga wanda batihi wa ifki don haka yake cewa yana da wasu abubuwa da yake ibada da su shine silati min silati sadar zumunta wa ataqatin wa sadaqa kaji da dai to
babu juludin maitati qabla an tudbaga باب جلود الميتة قبل أن تدبغ الإمام البخاري رحمه الله ويجي wannan babi zai yi magana akan hukunci hukuncin mai tafi mushi juludin mai tafi fatocin mushi qabla an julbaga gabanin ajene ta gabanin ajene fato to nan za a iya zarta abubuwa guda biyu cewa babu juludil maitati ai babu hukumi isti'mali juludil maitati kaga babin hukuncin amfani da fatun dabbar da ta kai mushi ta mutu to hukuncin amfani da fatarka ka ta ɗaya kenan domin an shiga a hadisin babi za su ɗaura wani mana ko kuma a'a babu hukumi bai'i babin hukuncin tsaida fatun mushe kabla an tubaga gabani kaga a kalli tarjaman hukuncin tsayarwa sai da fata na mushe gabanin addini ko ko hukuncin amfani domin in an shiga za a ga hadisul babi karara ba ba ciniki yake magana ba abin da yake magana amfani amfani da fatan mushi ka ba magana ciniki sai malamai suka gano a to in shari'a ta yadda a yi amfani da abu to ta yadda a sai da shi in ta yadda a yi amfani da abu ta yadda a sai da shi an fahimta to wannan shi ne to sannan kuma cewa kabla an tudbaga shi ma wannan mafhumi na nuna shin gabanin aje ta kaga kenan watan wasu suka fahimci raddi ne al-Imam bukhari yake ga waɗanda ke ganin amfani da fatan mushe kan sai bayan an je an je ta an gane jima an koje wannan gashin ta kuma fatar ta haka an yi jima to lokacin ne kamar jiman tsarkake ta ne a in ji wasu malamai don haka wannan tarjama da imamu bukhari ya kawo shi yana layin ko an je mai ko ba a je mai ba ya halatta ya fani da ita don haka yace qabla an tulba
حدثنا صهيب بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهاب بإهابها؟ قالوا هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها
wannan nuska hallan tafa'tum kuma hallan samta'tum حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله قال أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة فقال هل انتفعتم بإهابها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها الإمام البخاري رحمه الله يتي حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب يا ذا الدم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم yace yaqub ibn ibrahim ya zantar da mu qala haddathana abi yace babana ya zantar da mu an salihin ya karbo daga salih shine salih ibn kaisan shi kuma salih ibn kaisan qala yace haddathani ibn shihab yace muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri ya zantar da ni anna ubaydullah ibn abdullah sanidai ubaydullah ibn abdullah qala yace qala akhbarahu يا باش الأباري أن عبد الله بن عباس سندي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره مازال الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أخبره يا باش الأباري أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مر بشاة ميتة manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya shuɗe bishatin da wata akuya mayyitatin matatta matatta mana ta yi mushe faqala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce hallan tafa'tu a wata nusa hallan tamta'tum me zai hana ku yi amfani bi ihabiha da fatarta me zai hana ku yi amfani da fatarta kaji abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su qalu suka ce innaha mayyitatun ya rasulullahi matatta ce fa mushe ce fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma haruma akluha ai kebe abin da ya harumta cin naman ta kawai kaga kenan amfani da wato fatar ta ba haramun ba inna ma haruma akluha kaga duk ma abin da yake jikinta za a yi amfani da shi wanda ba cin nama ba ne amma cin naman ne aka haramta don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da adatu hasr adatu hasr innama kebe kaga wannan duk wani tunani naka an kebe shi gefe mai tunanin ba za a amfani da fatarta ba mai tunanin ba za a amfani da kafanta ba mai tunanin ba za a amfani da wani sashen jikinta ba sai aka ce a'a innama kebe abin da ya harunta akluha cin naman ta shi kadai ya harma kaga nan sai aka fahimci ne sai aka aka fahimci babu juludil maitati qabla an tudbaga hukuncin amfani da fatun mushi qabla an tudbaga tun gabanin ba a je ne ba to kaga wannan ya nuna mana halacci halaccin ai amfani da fatar mushi sannan kuma wancan bayani da aka ce kamar imamul bukhari na raddi ga waɗanda ke ganin sai an je mai fatar sannan ta halatta a yi amfani da ita to kaga shi maka da antul baza domin shi a wajensa yana fahimtar ai hadisin bai yi taksisi ba cewa sai an je mai a ya zo da umuminsa bai da don taƙayyidi na cewa sai an je mai kaga shi al'ummar bukhari yana kan wannan rashin taƙayyidin da haka yace qabla an tudbara to
babu qatl al-khinzir
babu qatl al-khinzir don haka nan shi ma tunda kaga hadisi karara ya ce hallan tafa'atum me zai hana ku yi amfani da fatarsa ihabi a fatarsa to sai aka fahimto tunda an samu halaccin yin amfani da fatar to halaccin yin amfani da fatar kaga ya halatta ne sai da ita ya halatta a sayar domin duk abin da ya halatta ya halatta a yi amfani da shi to ya halatta a sayar hallan babu katilil khinzir wannan babu yana magana akan hukunci na kashe khinzir halatta shin yadda naman shi yake haramun haka ma watan watan a kashe shi halal ne a kashe shi halal ne tunda akwai haramci na cin namansa to wannan akwai sabani wasu ka ce haramun ne riƙonsa kamar da yake haramun cin namansa wasu ka ce a'a a iya barin shi da wasu sharuɗa alhinzir ba a kashe shi ba a cin naman dai aka haram
وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير
وقال جابر حرم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيع الخنزير فكج يجي جابر بن عبد الله الأنصاري كاغنا yace Jabir da Abdullahi al-Ansari ya ce harrama Nabi sallallahu ta'ala sallam manzo Allah sallam ya haramta bai al-khinzir sai da alade kaga ciniki akan alade sai da shi kaga yanzu bancin haramcin cin naman shi to ciniki din shi ma haramun Jabir da Abdullahi al-Ansari yace manzo Allah sallam ya faɗi haka wannan ta'aliki a nan gaba kaɗan za mu ji isnadin wannan riwaya za mu tarar da isnadin wannan riwaya don kaga yanzu da Imam Bukhari ya kauta mu'allaka babu isnadi mana ce daga wani haddathana wani an wane har ya zuwa ƙarshe ya ce daga jabir dan abdullahi al-ansari ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana saida ko cinikin al-khazir domin bai'a yakan dukunsa saye da sayarwa in an tuna wannan mun yi shi baya to wannan nan gaba kadan za mu da shi da isnadin shi
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المصيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقتدا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعى الجزية ويفيد المال حتى لا يقبله أحد
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المصيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد يا ذن تدم قال حدثنا الليث يجي ليث بن سعد يا ذن تدم عن ابن شهاب يا دك محمد بن مسلم بن شهاب الزهري شيكما دك سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول حقيقة ياجي أبو هريرة جعل تبت قريشي ناتشيوا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماذا الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ياتي والذي نفسي بيده نارا إيدا Ubangijin da rayuwata take a tafin ikon shi, la yushikan na an yanzu lafikum ibnu Maryama hakaman muksida. yace ya kusata can dab da tashin alkiyama isa dan maryam ya sauka fikum cikin ku ku al'umma ta inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusata isa dan maryam ya sauka dama kenan an ce in yanzila kenan yana wani mahalli can sama kenan barrafa Allah ilaihi barrafa Allah ilaihi sama ta biyu ce dai kowa ya ji hadisin Isra'ila da Mi'raj manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ya ga Isa annabi Isa da annabi Yahya a sama ta biyu a sama ta biyu to can ayoyi sun tabbatar da basu kashe shi ba barrafa Allahu ilayhi ko inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa rafi'uka ilayya to don haka zai sauka an yanzu da fikum ibnu maryam hakaman muqsidan zai sauka yana mai hukunci muqsidan kuma mai adalci mai adalci ya tabbatar da hukunci na adalci fayaksirar saliba zai karya as-saliba cross wannan alaman nan ta mabiya addinin kirista wannan cross da suke yi haka shine salib wanda suke nuna wai annabi isa ne da aka gicciye shi aka gicciye shi aka aka tsire shi to wannan shine suke faɗa wannan mummunar aƙida ce mummunar aƙida ce wai qatulul khinzira kuma zai kashe alade duk inda yaga alade zai kashe to kaji dalili babu qatlul khinziri babu qatlul khinziri ba shine muke ciki ba to annabi Isa zai zo kuma annabi Isa din zai hukunci ne da shari'ar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa yada al jizyata kuma zai sarye da jizya aka ce ma'anar sarye da jizya to ai waɗanda ake ɗora ma jizyat ma'ana jizya wani wani watan haraji ne za a ɗora ma inda ba musulmi ba su riƙa biya kamar wani tax ne za a ɗora musu wanda za su riƙa biyan gwamnatin musulunci waɗanda ba su musulunta ba to in sun musulunta fa ba buƙatar wannan jizya ba buƙatar jizyar to wai fa al jizyata duk wani wanda haƙƙin shi ya ba da jizya to ya musulunta ina ba da jizya kaga kamar an sha jizya kamar an goge jizya shine ma'ana aka ce shine ma'ana waya ba al-jizyata waya fi zalmalu dukiya za ta kwarara hatta la yaqbaluhu hatta la yaqbaluhu ahadun har yadda ba wani wanda zai karba ma kana ma bi dukiya gashi wani ya karba shi tashi tashi shi tashi tashi shi kamar yadda muka hutu a kitabun zakat in an tuna wannan ya gabata cewa za a yi lokacin da dukiya ta kwarara ko ina kana ma bi da wanda za ka baka da tsabba ka kamu ba saboda shi ma na da shi ma tashi ta ishe shi to haka dai malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan to amma dai mahallu shahidi ko kuma mudabakar tarjama da wannan shi ne maganan fayatsirar sari ba ya ce ya kasu da khinzira zai kashe alade annabi isa alaihi salam zai kashe alade wasu suka ce watan yatsirar saliba zai zo ya ɓata addinin mabiya cross a yabtilu an nasraniya yabtilu nasraniya ma'ana zai shafe ya ɓata addinin nasaranci shi ne ma'anar ya kasar saliba a kalimar mutsibi watan ya ce haka na ma a cikin tauzi aka ce bayan ya kashe masu bautar cross din sai ya yaƙi masu bautar cross din sannan kuma ya kashe cross din ma'ana ya sassare shi ko kuma a'a ya shafe ya ragargaza wannan addinin na mabiya cross shi annabi isa fa alaihi salam wanda al-imam badruddin al-aini yace walidi ya zo min kuma walidi daga ubangiji subhanahu wataala shi ho mai umdatul qari mai umdatul qari shike cewa watan wani fathi fathi ilahi shine fathi ko waridi ilahi abinda Allah zai yi maka ilhamar shi kawai sai ka ji ya zo maka kuma an samu nutsuwa kuma watan wanda yake yana da takarrubi yana da kusanci kurbi ga Allah tabaraka wataala da safa'i na ruhi to shi ke samu irin wannan to shi ke cewa fathi ilahi ya zo mai cikin wannan ma'anar wanda bai taba ji da wani malami ba bai taba karantawa cikin wani littafi ba kaga kenan ana samun ilhama daga ubangiji tabaraka wata'ala ga bayan shi za ka wanda dukke musu wannan jahili ne bai masu addini ba in mutum na musu wannan jahili ne bai su addini ga badruddin al-ayni mai umdatul qari sharin sayyid bukhari yake cewa fat'i ilahi ya zo masa yace daga faidi ilahi min al-faidi ilahi yace muradi ma'ana abin da yake nufi da yaksar saliba yace don ya karara karya wannan cross din yana nuna karara annabi isa na karyata masu cewa an kashe shi masu cewa an kashe shi kada sai shi alqur'ani ya karyata su da yace ma qatalu wa ma salabu ko ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba to ya taho ya tabbatar da cewa ƙarya suke yi ba a kashe shi ba ba a tsire shi ba kuma abinda alkur'ani ya faɗa i gaskiya ne to shine hikimar ya karya cross din wannan al-imam badruddin an yace wannan faidi ne ilahi ya zo mani ma'ana waridi ne ilahi wal fati ilahi yace futiha li huna ma'anan min al-faid al-ilahi
باب لا يذوب شعب الميتة ولا يضاب ولده يذوب كو يضاب لا يضاب شعب الميتة ولا يضاب ولده باب لا يضاب شهم الميتة ولا يضاء ودكه باب تقديره هذا باب wannan babi kenan al-imam al-bukhari idan kaji ya ce babun bitanwini watan taqdiruhu hadha babu abun qaddara hadha babu wannan babi kenan la yudabu shahmul maitati ba a watan narke watan kiɗan nan na mushe wala alba'u ba a zai da watan ɓargonsa ko kuma a'a kitse na cikin ciki daban kitse wanda ke tare da tsoka yake lallakewa da tsoka daban to shine wasu suka fassara shi wanda mai lallakewa da tsokan shine wada wasu kuma suka ce a'a wannan da ke cikin kashi da farko kenan to duka wannan ba a sai da shi ma'ana bai halatta ba na mushe domin duk hukuncin nama gare shi hukuncin nama gare shi don kada wani ya ji an faɗi wancan maganan babu ba a haramta komai ba sai cin naman sai ce to ai kitse ba nama ba ne shi mafarkun ba nama ba ne sai aka ce a'a hukuncin su ɗaya da nama don haka duk yan tare da nama ne
رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه جابر عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جابر بن عبد الله الأنصاري رواه يا رويت wannan harancin narka mai asai da shi da kuma watan da kuma watan farko ya roici wannan daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi ma wannan ta'liqin da Imam Bukhari ya kawo kaga shi rawahu Jabir ina isnadi shakar jabir da abdullahi al-ansari babu kaga ya me kenan yayi taliki to wannan talikin shi ma watan al-imam al-bukhari watan nan gaba kadan zai kawo shi babu bai al-maitati wal asnan ana al-imam al-bukhari zai kawo shi
حدثنا الهريبي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال خبرني داوود أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود غرمت عليهم وشوههم فجملوه فجملوها فباعوها حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها الإمام البخاري رحمه الله يتحدثنا الحميدي الإمام الحميدي يا ذا تدم قال حدثنا سفيان يجي سفيان يا ذا تدم ننس أكتي سفيان بن عيينة أسن داما سفيان نندي شهر الرو وأن الإمام البخاري نا كاو رواية ينسو إما دي سفيان بن عيينة كو سفيان الثوري rahimahumullah don haka a duk lokacin da ya kawo shi mubhaman ya ce sufyanun kawai to za su yi kokarin su gano wane sufyanun ne za a bi riwayoyin da hanyoyinsu za a ga akwai inda an sarraha ko da ba a bukhari din ba to daga cikin hanyoyin da suke bi na su gano sai a bi wasu hanyoyin wannan hadisin ai ya taho wane ya roke shi wane ya roke shi to amma can ya bayyana sai a ce i can ya ce sufyanun kawai ko can ya ce Sufyan ibn Uyayna to ta waccan hanyar sai a gano wannan ibhamin sai a fahimce shi to ta haka saboda haka ta nan suka gano watannan ko da Imam Bukhari yace watan Humaydi yace haddathana Sufyan to Sufyan ibn Uyayna tani radiyallahu anhu قال حدثنا عمرو بن دينار سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار يا ذا التدم قال أخبرني طاووس ya ce ɗawunsu ya zantar da mu shi kuma ya ce annahu sami abin abbas ya ce watan haƙiƙa ya ji abdullahi ɗan abbas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ya ce ya ƙulu yana cewa balaga umara anna fulanan ba a kamar balaga umara ya riski umaru menene riski umaru labari ma'ana labari ya samu umaru sayyidina umar ya samu labarin wani mutum ya sai da giya ya yi cinikin giya gashi kuma giya haramun ce faƙala sai sayyidina umar ya ce qatalallahu fulanan Allah ya wajaran da yawa na dinnan shi wanda ya sai da giya musulmi ya ce alam ya alam yanzu bai sani ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qatalallahu yahuda Allah ya tsine wa Yahudawa, Allah ya wadaran Yahudawa, tir da Yahudawa, hurrimat alaihim shu'umu wasu za su yi addini wayo. Da aka haramta musu cin kitse, cin kitse, fajamaluha baba'uha sai suka narke shi, sai suka ɗure galan-galan kwalabe sai suna sayarwa. To su dai aka hana su sayar ko, to bari su sayar su ci kuɗin. Kaga sai su sayar su ci kuɗin. sai suna ganin sun addini wayo in an hana su su ci kitse to bari su sayar da kitse su ci kudin kitse to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qatalallahu yahuda hurrimat alaihim ash-shuhum fajamaluha sai suka narke kitsen nan fa ba'uwa suka rika sayarwa to kaga kenan sayyidina umar yana kiyasin wanda aka haramta ma giya addinin musulunci ya haramta mai giya amma sai ya koma yana saye da saye da sayarwa na giya kaga kenan ya auni waɗancan yahudawan waɗanda aka haramta musu cin kitse kuma suka narke kitsen suka suna sayarwa to kaga nan wannan ya nuna watan haramcin sai da naman matacce da kuma wani kuku
حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب سمعت سعيد بن المسير عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشهود فباعوها واكلوا اثمانها
حدثنا أبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال قاتل الله قاتل الله يهودا تو karatu uku gare shi qatalallahu yahuda ma'ana ba karatu uku ba nusa uku eh akwai inda zai zo da alidal qatalallahu yahuda ai kaga ce inda muka wuto alidal gare shi ƙatalallahul yahuda ƙatalallahul yahuda ba a daddala amma ba faruwa ƙatalallahul yahudan duk ya zo ya zo kowane lafazi akwai inda ya zo to kaga ya zo da alifdalam riwaya farko ya zo da riwaya ba alifdalam kuma ba faduwa ƙatalallahu yahuda amma wasu ƙatalallahu yahudan Allah ya wadaran watan Yahudawa, Allah tsini wa Yahudawa. Hurrimat alaihim shuhumu da aka haramta musu cin kitse ba ba'uha sai suka koma suna sai da shi wa akalu asmana. Watan sun ƙi cin shi kitsen amma sun ci kudin kitse.
قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله أبو عبد الله الإمام البخاري رحمه الله يجي قال لهم الله لعنهم قتل لئن لئن الخراسون لئن الخراسون الكذابون قال أبو عبد الله قاتلهم الله لعنهم لعن قتل الخراسون الكذابون هجدي في أنسى علامة دون فسرها شيوا أبو عبد الله الإمام البخاري شين أبو عبد الله abu abdullahi al-bukhari kamar yace qultu naji to sai bace qultu ba sai yace qala abu abdullahi kamar da imamu al-qadi iyali yakan yi yace qala al-qadi abu al-fadl mai kuma yace qultu sai yace qala al-qadi abu al-fadl sai hankalin kai buga kai tunanin wani ne al-qadi abu al-fadl ko kuma a'a nan bukhari da wani yake abu shine abu abdullahi ba da wani yake ba da kanshi yace qala abu abdullahi al-imam al-bukhari yace qatalahumullahu kamar yadda ya saba ya ce domin wannan lafazi ya zo cikin hadisin da ya gabata to sai ga akwai bukatar ya ɗan yi fakki a ɗan yi warwara menene ba nan qatalahumullah yace ai la'anahum la'anahumullah ai la'anahum Allah ya la'ance su qatalahumullah ai la'anahum Allah ya la'ance su mummuna addu'a ce aka ce kuma wasu suka dauke shi akan ban labari ne ai yahudawa Allah ya riga tsine musu Allah ya riga tsine musu kaga ban labari qatalahumullah Allah ya riga tsine musu ko kuma qatalahumullah Allah ya tsine musu kaga imma ikhbaru wa imma du'a alaihim to wannan kalmar ta qatalahumullah sannan aka ce la'anahum to shine al-Imam al-Bukhari zai shiga cikin watan istilahi na luga ko fiqhun luga yace qutila in kaga an ce qutila yakan zo da ma'anar lu'ina qutila sai ce ai ma'anar lu'ina kaga wancan ne qatalahumullah ai la'anahum qutila shi kuma ma'anar sa lu'ina to yana fa ishara ne zuwa ga wancan qutil kharrasu qutil kharrasu bi ma'ana lu'ina to tun da an ce kotila kuma haɗe suke da kharrasuna sai ga to shi ma kharrasuna bari a fasara shi tare da ba da shi ake magana ba to ai ga kharrasuna bai cikin hadisi lafazin kharrasuna bai cikin hadisi amma lafazin qatala ina cikin lafazin hadisi kotila shine qatal shi jawo a ce a fassara shi da kotila kharrasun ayyul ilm to su al kharrasuna to me fasara shi ce al kazzabun Allah ya tsine makarrasu da masu kirkira ƙarya su dangana ga Allah. Allah ya tsine masu kirkira ƙarya su dangana ga Allah. Lu'ina qutila bi ma'ana lu'ina. Al-kharrasuna bi ma'ana al-kazzabun. Al-kharrasuna bi ma'ana al-kazzabun. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين